العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي أشرند ashirin da uku ga watan rabi'u sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijiriya wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na sahil bukhari da muke yi muna kan isar annabi yusuf alaihi salatu wassalam jiya ba mu kammala ba lokaci ya ƙure mana za mu iya tunawa 'yan uwa annabi yusuf salatu wassalam ya sha maya da shi da 'yan uwansa wanda allah tabaraka ta'ala ya jarrabe shi da su kuma Allah ya sa ya dalilin samun ɗaukakansu kenan kuma damu haka rayuwa ta gada Allah yakan iya jarraba mutum kuma sai ya ɗaukaka shi daga baya mutanen nan sun dawo gurin annabi yusuf salatu wassalam ya auna musu kayan abinci a za su tafi to sai ya yi musu wata dabara dabarar da ya musu shine sai ya sanya ma'aikatansu ya ce su ɗauki kwanan awon abincin su jefa a cikin laftun raƙumin ɗan uwansa binyamin saboda yana so ya jawo ɗan uwansa kusa da shi don ya taimaka masa yana jin tsoron shi ma kada su yi masa kaidi irin wanda suka yi masa shi yusuf alaihi salatu wasalam an gama sanya komai da komai kamar yadda Allah ya bayani suka sanya wannan ma'auni a cikin wato kayan dan uwan shi annabi Yusuf bayan sun fita wajen gari sai mutanen gari sai suka bi su suna suna yi musu ihu suna shewa suna cewa ya ku waɗannan matafiya kun mana sata kun mana sata kun mana sata an nemi wani abu ba a samu ba falamma jahazahum bi jahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma azzana mu'azzinun ayyatuha al-'ir innakum lasariqun sai suka juyo su yan uwan annabi su din kenan suka ce to me ake nema menene ake nema ba a samu ba قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون me kuke nema me kuka rasa suka ce ai muna neman kwanan awon sarki ne mun neme shi ba mu gan shi ba ku daga yi muku awo fi kenan sai ku ɗauki kwano ku tafi da shi qalu nafqidu suwa al-maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im suka ce ai muna neman wannan kwano ne a kuma duk wanda ya zo da shi ana cikiya duk wanda ya kawo wannan kwano to za a ba shi ma laftun raƙumi ƙari bayan nasa kuma an yi alkawari sarki ya ce ya yi alkawari insha Allah ta'ala ana bihi za'im sai suka juya suka kalli mutanen annabi yusuf suka ce ai kun sani cewa wallahi mu ba mu zo don mu yi barna a bayan ƙasa ba ko mu ba ɓarayi ba ne ya za a alika mana alika mana sata daga zuwa sayan kaya qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wama kunna sariqin mu ba barayi bane ba sata muka zo yi ba sai su mutanen annabi yusuf kenan ma'aikatan shi sai suka gaya wa ƴan uwan annabi yusuf wanda ya wannan shelan ya kira ya ce an yi sata suka ce to shikenan a menene hukuncin duk wanda muka kama shi a cikinku da wannan kayan sata ku yi bayani da kanku alu fama jaza'u fama jaza'uhu in kuntum sadiqadibin in ƙarya kuke yi muka bincika muka tarar da abin da aka sata a hannunku to me sakamako ku yi bayani da kanku tunda kun ce wa ma kunna sariqina ku ba barayi bane ba sai suka ce sakamakon wanda aka samu da wannan kaya a cikinmu ku ɗauke shi ku kama shi kawai shi kenan ku bincika kowa an yana da garanti shi ba ɓarawo ba ne a cikinsu to amma ba su sani ba a lokacin da aka zo auna kayan ashe an yi musu wani abu an saka wannan abin a ciki ba su lura ba sani ba قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين shikenan aka zo ana ana ana bincika kaya ɗaya bayan ɗaya ana bin laftin raƙuma ana saukewa sai an duba wannan kwano da aka nema aka rasa ana bi ana bi aka fara na manyan 'yan uwan ba a zo kan ɗan uwan yusuf ba shi daga ƙarshe aka bashi ana zuwa a bincike kawai a ƙarshe sai aka tarar da kwanon nan a cikin laftun raƙumin ɗan uwan annabi yusuf wanda ya jawo shi ɗan nan ya ce a kawo masa shi subhanallah al'azim fa bada abi au'iyatihim qabla wi'a'i akhi dan kar ma ai tuhuma sai suka fara da waɗancan ana duba ana cewa ba shi babu ba ba gashi babu ba ba gashi babu ba sai da aka zo ƙarshe sun mastakhrajaha min wi'a'i akhi sannan sai aka fitar da wannan kwano daga daga cikin wato kayan shi dan annabi Yusuf Binyamin kenan Allah ya ce kamar haka muka koya wa annabi Yusuf dabara da hikima da zai yi karbe dan uwansa ba tare da an sha wahala ba dama abin da ya dame shi ya dauki dan uwansa ya matso da shi kusa da shi saboda yana jin tsoron kada abin da aka masa shi ma a zo a yi waɗan uwan saboda cikinsu ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya waɗancan kuma ‘yan uba ne shi fa a rijiya fa aka jefa shi yanzu mutumin da aka jefa shi a rijiya haka ai ba a tsammanin rayuwarsa kuma a daji a rijiyar Allah ce kazalika kidna li yusuf ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil maliki illa an yasha Allah نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم ba zai yiwa ka kawai ya karbi ya je kama wannan yaro ba ba zai taɓa yiwa ba to amma daman a wannan lokaci idan mutum ya saci wani abu aka kama shi to shi mutumin shi za a riƙe gabaki ɗaya a matsayin wato satar da yi to an kama yaro da sata annabi yusuf ya ce ku kawo mun shi ku tafi gida sai suka fara maganganu suka ce eh ba mamaki in ya yi sata ma dama wani akwai wani dan uwansa ma wani yusuf shi ma barawo ne ya taɓa yin sata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun gane ku bayanin suka ce in har in dai wannan yaron an kama shi ya yi sata to ba mamaki akwai dan uwansa damu ya taba yin ya taba yin sata basu san har yanzu basu gane fa Yusuf din ba har yanzu basu gane Yusuf din ba to kaga kullun idan mutum zai abu yayi gaskiya kai gaskiya akwai ranar da za ta juya maka wallahi ka zo kai wani abu na akasi ka rasa inda za ka sa kanka suka ce in ya sata dan uwansa daman ya taba yin sata suna nufin Yusuf ya taba zuwa baban mahaifiyarsa ya tura shi ya je ya dauko masa wani gunki sai ya dauke shi sai ya kakkarya gunkin ya boye shi dan saboda kada ya je ya ci gaba da bautar gunkin shine aka makale da wannan aka ce ai ai yayi sata amma annabi yusuf sai ya tuno da maganar sai ransa ya ji ba daɗi amma bai bayyana musu ba ransa ya ce ku dai ku ne mafiya sharri ku dinnan ku ne mafiya sharri fiye da ni fiye da kuma dan uwana amma Allah shine masani duk akan duk abin da kuke kullawa kenan har yanzu gabar da kiyayyar ba a daina ba qalu in yasriq faqad saraqa saraqa akhun lahu min qablu fa asarraha yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum sharrun makana wallahu a'lamu bima tasifuna shikenan ya zuba musu ido ya kyale su ya ce ku tafi ku tafi gida suka ƙi tafiya a'a ba mun yi cewa duk wanda aka kama shi da abin da ya sata shi kenan ba suka ce gaskiya ba za su iya tafiya ba suka ce ranka ya daɗe wannan yaro yana da wani uba tsoho ne sosai zai shiga damuwa in mun koma gida ba mu koma da yaron nan ba mun yadda dukkan mu dinnan ka dauki duk wanda kaga dama a cikin mu ka bar mana wannan yaron mu mai da shi wajen baban shi kar ku manta ga alƙawarin fa da suka yi wa mahaifin yace za ku kiyaye mun ɗana kar fa in sake ba ku shi ku je ku salwantar da shi kamar yadda kuka salwantar da Yusuf za ku bani ɗana za ku damun da ɗana suka ce sun yi alƙawari wa inna lahu lahafizuna za mu kiyaye maka shi to yau kuma gashi wani bayani za su iya wa baban shi annabi yaqub suka ce dan Allah ranka ya dade ka kama wani kowaye a cikin mu dan Allah ka kama shi ka sake mana yaron nan mu koma قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه har suka ce mama suka ce wa annabi suka ce wa annabi Yusuf inna naraka minal musinina ai mu muna ganin kana cikin masu kyautata kai mutumin kirki ne don Allah a taimaka mana ka kama duk wanda za ka kama annabi Yusuf ya ce tab Allah kiyaye yaushe zan zo ga wanda ya laifi in kyale shi in kama mara laifi qala ma'adallah shi ba annabi Yusuf ya saba da faɗan ma'adallah kun ga a can ma cewa yi mai ma'azallah to kai ma ka rinka cewa ma'azallah akwai sirri a cikin kalmar ma'azallah ya ce ina yaya za mu kama wanda bai yi laifi ba mu bar mai laifi ka ji malam ashe kama mara laifi a sake mai laifi ashe kuskure kar ku sake mai laifi ku kama mai laifi kar ku je ku kashe waɗanda ba su da gata ku bar 'yan gata marasa gata marasa laifi a kashe su a bar 'yan gata masu laifi kada ku yi haka suka ce ya ce ai duk wanda muka samu kayan a wajen shi za mu a wajen sa shi za mu kama in muka yi haka ina idan la zalimun suka buga suka buga abu ya gagara sai suka koma gefe suna yin sirri a tsakaninsu sai babba daga cikinsu sai ya ce kai ba za ku iya tunawa ba kun manta babanmu kafin mu fito ya ɗauki alkawari ya ce sai mun yi alkawari kafin mu taho da yaron nan kuma muka ɗauki alkawari muka taho yanzu mu koma mu je mu ce masa me to wallahi ni ba zan bar gurin nan ba ba zan bar garin nan ba ni ba zan koma da wannan abun kunya ba sam ba zan koma ba ko dai babana ya ce ya yafe min in dawo ko kuma Allah ya hukuncinsa falamma stai'asu minhu khalasu najiya kalmar khalasu najiya sai suka koma gefe suna uskus suna sirri a tsakaninsu su yan uwan kenan sai babba daga cikin su yace alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawsiqan min Allah wa min qablu ma faradtum fi yusuf ba a babanmu ya dauki alkawari ba ba mun yi alkawari ba da Allah mun ce za mu dawo masa kuma mun tuna abin da ya gaya mana cewa sakacin da muka yi akan dan uwanmu Yusuf muka bari abin da ya faru ya faru ya ce to falan abrahal arda to ni wallahi ba zan bar wannan ƙasa ta Misra ba al ard anan Allah yana nufin ƙasar Misra dan a Misra ne duk wannan abin da ake yi baran bar wannan gari na Masar ba hatta ya azana li abi sai babana ya min izini au yahkum Allahu li ko Allah ya mani hukunci a dawo mana da ɗan uwana in tafi da shi wa huwa khairul hakimina Allah shi fi kowa alheri cikin masu hukunci kuma shi fi kowa adalci annabi yusuf ya ji wannan labari ya ce su ku koma wajen babanku ku je ku ce da shi ɗansa ya yi sata kuma ku ba abinda kuka sani abinda kuka gani ne na zahiri ba a gaban ku aka ciro abin da ya sata ba ku gaya masa sata yi Allah ya kaddara masa sai haƙuri irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraka ku je ku ce baba ɗanka ya yi sata mu kuma ba abin da muka gani ba abin da muka shaida sai abin da muka gani mu ba masu kiyaye gaibo ba ne ba wasu malamai suka ce su mutanen ne suka koma suka je mana yan annabi su ne suka je suka shawarta su ce bari ku koma wajen babanmu mu je mu gaya masa ɗaya ya sata mu je me zai ce suka je suka gaya masa suka ce ma in yana so ma ya tambayi matafiya da ainihin karabka wanda suka yi tafiya da su su sun san cewa lalle labari ya yaɗu da ma'auna masu awon kaya sun ji labari wani yaro ya sata an kama shi wasalil qaryatal lati kunna fiha wal ira lati aqbalna fiha wa inna lasadiquna kuma wallahi mu gaskiya muka faɗa suka koma wurin uban suka gaya masa shine annabi yaqub suka bashi labari ka ji ga abin da ya faru sai ya ce da su ka qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun kawai dai kun je kun yi ƙulle-ƙullen ku kawai kun sake zuwa kun haɗa abin da kuka haɗa ni ban yadda ba amma zan yi haƙuri mai kyau asallahu an ni bihim jami'an da sannu insha Allahu ubangiji na zai zo min da 'ya'yana duka gaba ɗayansu kaga dattijon nan fa bai yadda fa Yusuf ya mutu ba haƙuri kawai ya yi shiru ya zuba wa sarautar Allah abu da kasan annabi ne yanzu haka ba mamaki Allah ya masa wahayi ne ya sanar da shi a jikinsa ya ji cewa Yusuf nan ba mutuwa yi ba wani ƙulle-ƙulle aka yi na dama manyan mutane sukan yi haka za a yi wani abun kai ka san ba haka bane sai kai shiru ka zuba ido kana jiran wani yanayi kana jiran lokaci ya ce ba komai kun je kun yi abin da kuka yi amma ina fatan Allah ya zo min da waɗannan yara nawa ga baki ɗaya zai kawo su kuma shi Allah mai iko ne kuma mai ilimi ne da halin da nake ciki kuma mai hikima ne a cikin abin da ya san'anta kawai sai ya juya ya je kama kuka ya tashi aka ce ga sunan sun zo cinkus sun ba shi labari abin da ya faru ya duba ya ga dan uwan Yusuf nan shi ma babu jama'a ina so ku lura da wani abu guda duk abin da kake son sa sai Allah ya jarrabe ka akan sa ku dauki wannan a cikin wannan kissa ta Annabi Yusuf yanzu soyayya da kauna ne ya nuna wa wannan Annabi Yusuf ku duba jarraba da Allah ya masa akan Annabi Yusuf duk da cewa shi annabi ne sannan kuma har yanzu ya daɗa ɗauka wannan soyayya da ƙauna ya sa wa ɗan uwan annabi yusuf ne don ya ɗauke masa kewa to allah bai kyale shi ba sai da ya sake dawowa ya jarabe shi kuma akan yaron nan sai ya juya yana cikin ɓacin rai da damuwa wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf ya juya ya rabu da su yana cewa ya bakin ciki na shine asafa asafa daidai yake da huzni ya bakin ciki ya bacin rai ya damuwa ta akan yusuf wabiyaddat ainahu min alhuzni Allah ya ce fa huwa kazim idanuwansa suka canja shine wabiyaddat ainahu bakin su bakin idon nan baki na idon nan sai da ya zama fari gaba ɗaya saboda hawaye da kuka da damuwa da tijon annabi yaqub yana cike da bacin rai da damuwa shine kazim maghmum makrub bayan da zai yi ka san me suka ce mai da suka ji ya kira yusuf su a wajensu a yusuf ya mutu ai kalu tallahi tafta'u tazkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin yace suka ce wallahi kai dai ba za ka gushe ba kana ta tuno yusuf kana ta tuna yusuf kana ta tuna yusuf sai ka halaka ko ka jefa kanka cikin rashin lafiya shine hatta ta kuna haradan mana ka yi abinda za ka kai kanka cuta ta kama ka au ta kuna min alhaliki na koma ka zama cikin halakakku halakakku ana nufin matattu za ka mutu bakin ciki zai kashe ka daga nan malamai suke cewa ƙunsa wa kai damuwa duk mutumin da ya gayyato wa kansa damuwa ko ya yadda damuwa ta zamanto tana tare da shi to za ta iya zamanto ya dalilin mutuwar shi ana ba da labari wani bawan Allah rikici ne 'ya'yansa suke akan abin da ya shafi harkar gado rikici akan gado abin ya ci ya cin yawa tun daga nan da ran sai ya ɓaci da kai shi asibiti daga nan sai ya mutu yana faruwa musamman masu shekaru da yawa idan aka gaya musu wani abu na ɓacin rai to ba za su yi magana ba wannan abin zai ci cinsu daga nan sai ga mutum yana jinya wallah wannan shi ya kashe shi so mu riƙe wannan sunna a rayuwa duk abin da ya zo in na ɓacin rai ne da damuwa ka yi ƙoƙari ka kore shi in ba ka wallahi zai ajalinka damuwa in ta haɗu ta haɗu mutum ya zauna i auna can ya auna can ya shiga nan ya fita nan wallahi malam sai dai ka ga mutum ya zama gawa to shi yasa annabi ya karantar da addu'o'i da yawa na korar bacin rai da bakin ciki da damuwa kana shiga damuwa dauki qur'ani ka ta karanta kawai a barka kawai qur'ani kai ta karanta qur'ani to wallahi malam zai yayi maka dukkan bacin rai da abin da ya dame ka to shi ne suke ce masa karfa ka mutu saboda tunanin yusuf kawai sai juya ya ce da su kai ku je ku je ku nemo min yusuf dina kawai ku je ku nemo shi ku je ku nemo dan uwansa ku tafi kar ku dauke tsammani daga rahamar Allah ba mai dauke tsammani daga rahamar Allah sai mutanen da suke mai kafirai ku tafi a'a to kenan ya gano akwai wani abu kenan ya bunayya yace ya bani yadhhabu fatahassasu min yusuf wa akhihi wala tay'asu min ruhillah innahu la yay'asu min ruhillah illa alqawmul alkafirun illa alqawmul kafirun ba mi dauke tsammani daga rahamar Allah ku je kai annabi ne shikenan suka tashi suka dada komawa yusuf dai ba san inda za su same shi ba amma yanzu za su koma su je su nemo dan uwan yusuf shi kan ai an san inda yake to ga sanan sun sake dawa misra an ce tsakanin garin su ƙauyen da suke da misra ya kai tafiyar kwana uku ko kwana bakwai wasu sun ce ma tafiyar kwana ashirin ne da raƙuma sai an yi kwana uku ko kwana bakwai ko ashirin kafin a isa saɓanin malamai suka hau abin hawa suka kama suka koma suka tafi ga sanan sun dawo kuma suka da za su dawo din tunda garin ana auna abinci sai suka dada tafiya da wasu kuɗi don su dada yin awo kuma su je su dada fafata ko za a dawo musu nan uwan sannan kuma su auna kaya amma suka zo tafiya sai suka tafi da wani kuɗi haka mara kyau kuɗin da suka tafi shi bai da kyau wanda in an mutane sun gani akwai kuɗaɗen da an fitar da su za ga ba su da kyawun gani sun lalace suka tafi da su za su je su yi awo saboda suna da garantin wannan sarkin yana da adalci zai karba shikenan ga sun sun dawo gurin annabi yusuf ba su san fa yusuf din bane har yanzu suna zuwa sai suka ce ya ayyuhal azizu ya kai wannan sarki ina wancan sarkin ne kam da yasa aka daure annabi yusuf ba labarinsa eh kasar ta dawo yanzu gashi yusuf din shi yake al'amura kaga ikon Allah ko shi yasa suka ce ya ayyuhal azizu مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا سكتي إن الله يجزي المتصدقين دو الله من شغا دموا يا كي wannan sarki da mu da iyayenmu da mu da ƴan uwanmu mun shiga damuwa damuwa ta yunwa shine masana wa ahlana durr kar ku manta daman sarki ya yi mafarki za a yi yunwa wasu shekaru guda bakwai za a yi yunwa to su ne shekarun da ake ta fama ai dole sai an ta awo a ta zuwa ana neman abinci ana sayan abinci to shine suke fita su je su siyo wannan abincin gashi kuma mun zo da kuɗi waɗanda suke ba su da kyau malamai suka ce a dirhamai ne suka zo da su marasa kyau kuɗin su ne a wannan amma kuɗin ba su da kyau suka ce da Allah ka cika mana sikeli kamar yadda ka saba kuma muna fatan ma za ka ɗan yi mana musamaha ka ɗan ƙara mana wato wani abu kai mana sadaka kamar yadda ka saba daman Allah yana sakayya ga wato masu ainihin wato taimaka mutane masu ba da sadaka ya ce kun dawo yusuf kenan suka ce mun dawo sai ce to ko kun san me kuka yi wa yusuf da shi da ɗan uwansa ko tuno kuna da wani ɗan uwa yusuf kun iya tunawa me kuka yi masa kuka jefa shi a rijiya kuka je kuka yi baban ku ƙarya kuka yi masa kaza kuka yi masa kaza hal hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhihi id antum jahilun kun tuna abin da kuka yi wa yusuf da shi da ɗan uwansa a lokacin ba ku da ilimi kuna cikin jahilci qalu a innaka la anta yusuf to yanzu suka gane suka ce a yanzu kai din kai ne yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi yace ni ne yusuf din wannan kuma yaron ai dan wana ne shi yasa na kame shi binyamin yace kad manna Allahu alaina Allah ya mana ni'ima alhamdulillah an jefa mu a rijiya ga mu yau mun zo kuma muna ba da awo ana yusuf wa hada akhi wannan kuma dan uwana ne Allah ya mana baiwa Allah ya mana ni'ima yace innahu man yattaqi wa yasbir yadda al'amarin yake duk wanda ya ji tsoron Allah kuma yayi hakuri ku ji jama'a man yattaqi wa yasbir wanda ya ji tsoron Allah wa yasbir kuma yayi hakuri ka yi haƙuri ka ji tsoron Allah ka yi haƙuri akan duk abin da zai same ka to fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah baya tozartar da ladan masu kyautatawa me tsoron Allah mai haƙuri shine mai kyautatawa suka ce tab qalu tallahi laqad azaraka Allah alaina wal tallahi din rantsuwar su ne a lokacin da ita suke rantsuwa kun ga a can ma sun gaya baban tallahi tafta'u tazkuru yusuf nan ma suka ce tallahi wallahi Allah ya fifita ka akan mu wa in kunna la khati'ina kuma lalle wallahi mun yi kuskure afwan afwan afwan afwan yanzu kai ne Yusuf to kaji malam kaji karshen makirci kenan za su buga za su buga za su buga in Allah ya yi maka wallahi daga ƙarshe sai an zo an gane an yi kuskure kuma sai an nemi sulhu da kai kuma sai an nemi taimakonka abinda ake so kai haƙuri yanzu da bai yi haƙuri ba ya yi ta kaza an yi faɗa an yi yaƙi an yi kaza watakila da haka ba ta samu ba amma duk mutumin da ya yi haƙuri da rayuwa sai ya ga ya ci gaba ku koya wa 'ya'yanku da 'yan uwanku haƙuri ku koya wa 'yan uwanku da 'ya'yanku haƙuri ku yi haƙuri duk wanda ya yi haƙuri zai samu ci gaba duk wanda ya yi haƙuri zai samu ɗaukaka duk wanda ya ji tsoron Allah a cikin lamarinsa ba zai tozarta ba ba zai wulakanta ba wannan ita ce sunnar rayuwa wallahi sai dai ka rinka ganin haske haske haske amma matsalan mu gaggawa muna da gaggawa muna da hankoro duk abin da mutum ya sa gaba wai wannan zamani yaron wannan zamani shi yanzu yanzu za a yi ta a gaba kuma rayuwa ba ta yin haka inda yanzu yanzu za a yi a gaba ai da tsohuwarka tana haifar ka kawai sai ka ka miƙe tsaye da yanzu yanzu za a yi a gama bai zai yi ba tun da kaga Allah ya kawo abu a hankali a hankali to komi a hankali hankali yake faruwa kawai ka roƙi Allah ya baka lafiya da nisan kwana a hankali a hankali a hankali a hankali in ana cikin matsi ne to Allah zai kawo sauki duk Allah ya mana albishir duk inda aka shiga cikin wani matsi ko kunci to akwai sauki a bayan shi fa inna ma'al usri yusra kaddara yanzu kana cikin matsi ko kana cikin kunci ko kana cikin takura ko kana cikin damuwa ko to ana maka albishir akwai sauki a bayan shi to amma ba mu da hakuri ba mu da hakuri in mutum ya fara zuwa kasuwa sai ce yanzu yanzu sai ya zama mai kuɗi har yanzu baka mallaki fili ba har yanzu baka samu motar hawa ba har yanzu baka yi kaza ba har yanzu kai kaza idan mutum ubansa ne ya tare mai kuɗi sai ya ga shi ma to yanzu shi ma har yanzu bai samu ba kai shekara babanka nawa kafin ya samu kuɗi wallahi tallahi idan mulki ne yanzu yanzu ka shiga so kake kai ma yanzu da adama da kai kai ma sai kai kaza bai zai yi ba bai zai yi ba ku duba gugurma yanzu ku kanku duba wannan kisa annabi Yusuf satin mu na yau na hudu ko na nawa ko na uku zan ce muna ta yi akan mutum daya duba yadda Allah ya dishi mana yace to Allah ya mana baiwa Allah ya yi mana duk abin da zai mana kuma yanzu bari ka ga baiwar da ubangiji ya masa din hatta yan uwan sai sun samu nason baiwar bari ku ji abin da ya faru shikenan suka ce wallahi mun yi kuskure to yanzu fa zance ya kare kuma kawai malam da yake annabin Allah ne kawai sai ce na yafe muku duk abin da kuka yi Allahu akbar qala la tasriba alaikum al-yawm yau ba zargi akan ku shi tasrib in an ce tasrib ana nufin atab zargi ka soki mutum yace na yi muku afwa shikenan yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim Allah zai yafe muku kuma shi mai jin kai ne tunda Allah ya mun ni'ima a yi cikin ni'imar da zan muku in yafe muku ku zo ku ji daɗi ku shakata ku more ya ce to ga rigata na ku ɗauki wannan rigar ku je ku kai wa babana babansa makaho ne annabi yaƙub a lokacin ya makance wasu malamai suka ce saboda tsabar yawan kuka da yawan tuna yusuf kuka kuka kuka har sai da idan ya tafi ya ce ku ɗauki rigata ku je ku kai wa babana Allah zai dawo masa da idansa sannan kuma ku ɗebo mun gaba ɗaya iyayenku gaba ɗaya da babana da mamana da ‘yan uwana da kowa da kowa duk ku haura kuma duk ku dawo misira kaga mulki ko kaga mulki ko shi fa mulki yana tattare da alheri ne shi sa jiya na muku magana na ce kuskure ne wai ku ce dan mutum ya samu mulki ko ya samu wani wai bai zai canja ba yanzu Yusuf bai canja ba da bai canja ba da zai ɗebo iyayensa ya kawo su kusa da shi ya samu dama ne ya ce ku taho da shi ya ce izhabu bi kamisi haza fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira ya ce wa tuni bi ahlikum ajma'in malam ka duba aiki na annabta da yake aiki malam ɗauki rigata ku tafi da ita ku jefa ta a wajen mahaifina zai dawo tar ya gani ashe makafo yana warkewa malam sai dai Allah bai ga dama ba wallahi malam haka aka yi din suka tafi da rigar wace riga ce wannan malamai tafsiri qur'ani dai bai faɗi wace riga ba ce ba qur'ani bai bayyana wace riga ba amma wasu malamai suna cewa wannan rigar ita ce rigar da lokacin da aka jefa annabi ibrahim a cikin wuta take jikinsa allah ya sa masa ita a wuyansa riga ce ta gidan aljanna ake bawa annabawa to shine yaya aka yi aka yi ta zo hannun yusuf kuma aka yi amfani da ita uban ya warke tas nan ba a shiga aljanna da wani aibu shikenan suka tafi um, suna fitowa gari baban a can ƙauyen fa kafin su ƙarisa sai ya gaya wa sauran yara gida yaran gida da waye da sauransu sai ce ni fa yau ina jin ƙanshin yusuf ƙanshin yusuf kuma ran kai daɗe ya ce wallahi ni dai ina jin kamar gani ga yusuf da ba don kar ku ce min na samu matsala ko kuma ku ki gaskata ni ba walamma fasalatil iru suna fita daga misir kenan Allah ya sanar da shi qala abuhum inni la ajidu riha yusufa laula an tufandidun ce wallahi ni fa yau fa ina jin kanshin yusuf da ba dan karku ce nayi wauta ba shine laula an tufandidun ku ki gaskata ne me ya faru malamai suka ce Allah ne ya ɗauko kanshin rigar annabi yusuf da kujerar mulkinsa ya ɗauko ya is, wata iska mai tafiya da gaggawa ta ɗauko wannan ta kawo fuskar baban ya shaƙi ƙanshin daman su annabawa sukan jiyo ƙanshin junansu ai in za ku yi tunawa kisa annabi ibrahim da ismail ba ba annabi ibrahim ya kawo wa ɗansa ismail ziyara wata rana ba ya zo bai same shi ba annabi ismail yana dawowa ya ce wa matarsa kafin ta gaya mai ya ce na ji ƙanshin babana ka ji fa kai shi annabi fa lamarinsa daban ne dole wani abu min khawari al'ada sai ya faru abin da ya saba al'ada sai ya faru shikenan sai yaran gidan sai suka ce qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim wallahi kai dai da cijan nan kana nan dai cikin batarka tun tsohon yanayinka na tsufa da kake ciki don Allah ka daina wannan magana me kuma kanshin Yusuf shikenan sai ga riga an zo masa ɗaya daga cikinsu yahuza sunansa shi ya ɗauko rigar yana zuwa sai ya jefa ta a fuskar a ba ni sunan shi uban falamma ja albashiru alqafu ala wajhi fartar da basira yana zuwa ya mika ya jefa wannan riga gare shi kawai sai aga uba ya dawo yana gani Allahu akbar sai baban shi annabi yaqub sai ce yace yace yace yace alam aqul lakum inni inni a'lamu min allahi ma la ta'lamun kai damun ba na gaya muku na san abin da ba ku sani ba duk abin da nake gaya muku ba kuna ganin kamar tsufa ne ba nake yi ba ku san cewa na san abin da ku sani ba so yake ce da su ba ku san ba ni annabi ne ba amma tawadu'u bai zai faɗa haka ba sai ce ba ku san cewa na san abin da ba ku sani ba Allah yana sanar da ni abin da ba ku sani ba to yanzu yan uwa sun zo sun gane Yusuf sai kuma suka zo suka ce to ya babu muna da Allah muna neman ka neman mana gafara mun fayi kuskure fa qalu ya abana sakfir lana dhunubana inna kunna khati'in mun yi laifi shekarun da suka wuce gaba daya abin da muka yi akan kuskure muka yi ka yafe mana bari ka ji annabi qala sawfa astaghfiru lakum rabbi ya ku ‘ya'yana ku yi haƙuri kwantar da hankalinku zan ɗaga hannu zan roƙon muku ubangiji ya yafe muku inna huwal gafurur rahim lalle Allah mai gafara ne malamai suka ce me yasa ce saufa astaghfiru lakum rabbi malaman tafsiri suka ce yana nufin zan tashi da daddare ƙarshen dare zan yi sallah in muku addu'a kaji tun wancan lokacin ana tashi ƙarshen dare ayi addu'a kai kana nan kana ta bacci kana neman abu kana bacci ba a bacci ana neman abu tashi ake a hana ido bacci fafatawa ake da daddare mutane suna bacci kai kuma kana tsaye saboda akwai abin da kake nema a wajen Allah duk mutumin da yake kwanciya tun farkon dare har ƙarshe yana kwance kamar doya a zube wala bai ma san me yake ba ai ba a neman abu abun a wurin Allah da wasa da gaske ake yi ai ta azumin nafila ai ta karatun qur'ani ai ta tashi da daddare a hana ido bacci yace to zan tashi in muku ainihin addu'a to shikenan aka ɗebo su gaba da suka ce ai Yusuf ya ce mun sami Yusuf ya ce ka taho da kai da maman mu da waye da ƴan uwan mu da waye duka gaba ɗaya taho yace haka za a yi yace kware kuwa suka ce ai kware kuwa mu taho gaba ɗaya malam sai gashi sai gashi da wannan malam da cija nan yayi kaura malam ya bar wannan ƙauyen gaba ɗaya kaga mulki ko kaga sarauta ko kaga iko ko wallahi haka suka yi laftun raƙuma suka tafi shikenan ga su yanzu sun dawo wajen Yusuf Qur'ani yakan dan takaice abubuwa sai ba da labari to yanzu ga sun sun sake dawo gurin Annabi Yusuf falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala adkhulu misr insha Allahu aminina malaman tafsiri suka ce Yusuf saboda girmama mahaifinsa fita yayi yana matsayin sarki fa ya fita ya je wajen gari da 'yan fadansa gaba ɗaya aka ce ya ce babana zai zo da 'yan uwana za mu je mu taryo su daga nan aka samu muhimmancin taryan babban mutum a je a taro shi daga wajen gari in kana da mutum mai muhimmanci zai zo to kakan je ka tare shi ko a tasha ko a wajen gari tunda yana da muhimmanci wannan girmamawa ce ba wai kai ta buga mai har yanzu baka ƙara zo ba a je a taryo shi ne babban mutum ne yusuf ya tafi wajen gari ya je ya tsaya zai taru suna zuwa sai ga su suna tahowa suna tahowa suna tahowa yana zuwa sai ya ji ya rungume babansa ya rungume mahaifiyarsa ashe mahaifiyarsa tana raye a lokacin awa ilaihi abawai iyayensa gaba ɗaya ya zo babansa da abin an ce akwai kanwar mahaifiyarsa ma ita ma da ita aka taho da ita duk ya tattaro su yana murna ya ce udkhulu misra insha Allah aminina ku shiga garin misra insha Allah kuna cikin amincin Allah kuna cikin amincin Allah malamai suka ce wannan magana ta annabi yusuf udkhulu misra insha Allah aminina ita ta sa har yanzu Allah ya taimaki kasar masar akwai abinci sannan akwai zaman lafiya in ka je ka ga ɗan adam a misra ɗan adam ɗan adam gidaje duk gidajen su benaye ne ba gidan gidan ƙasa haka a cikin alƙahira bene ka ga mai hawa arba'in hamsin wani fa sai ka daga kai ka gano shi duk ɗan adam ne a ciki amma wallahi ina gaya maka wallahi ina gaya maka ba za ka ga an zo ana wai ta'addanci ko ana kashe wani ko an harbe wani ko an yi wani can dai a wasu ƙauyuka a wajen ƙasar ana yin wasu abubuwa amma a cikin alƙahira akwai zaman lafiya kisa da yawan manya-manyan ƙasar nan za ga suna da gidaje a can suna zuwa su ajiye wasu iyalansu ko suna zuwa su huta a wurin saboda akwai kwanciyar hankali babu tashin hankali babu damuwa saboda wannan addu'ar ta annabi yusuf udkhulu misra insha Allah aminin ana zuwa an shiga fada shikenan sai ya ce da babansa da maman ya ce ku hawo kan gado mulki ya ce ku zauna a ƙasa wa rafa a abawaihi alal arshi ya ce ku hawo kan gadon mulki gadon da yake mulkin ya ce babansa ya zo ya zauna da maman shi kaga girmama iyaye ko kaga mutunta iyaye ko ba wai ka zo kana sarki ubanka ya zo yana yana ranka da ranka da kana mun ji an gaishe ku ubanka ne fa wallahi an ce wani yake ban labari ya ce wani basarake ne ya yi zama mai sarauta ubansa kuma yana nan ubansa yana zuwa fada kuma ya zo ya gaishe shi sai ya durkusa saboda mulki mulkin ba zai bashi ya matso da ubansa kusa da shi ba ubansa ne amma ubansa ma sai ya je ya yi gaisuwa kullum juma'a ubansa sai ya je fada ya gaishe shi subhanallah uba mai ladabi ne amma daman ɗabi'ar sarauta haka take dole ka ba mai girma girma uban bai isa ya ce ba zai bi shi ba kuma uban bai isa ya ce sarki ya bada doka ya ɗana ne ba zan yi ba dole ya bi amma dai akwai kara ai akwai kunya akwai sani ya kamata me za ka zama yau yau yau yau ubanka ka bai da shi gaskantacce a'a to sai annabi yusuf ya ce ku taho yana kokarin cewa su zo su zauna wa kharru lahu sujjada duk sai suka sunkuya haka suna gaishe shi ka duba mulki malam a lokacin a al'ada su wannan sujjadar ba sujjada ce ta kafa goshi ta bauta ba fa wa kharru lahu sujjada inhina ne haka suke gaiso su a da sai su sunkuya duk babban mutum haka sai ai masa haka su halal ne a lokacin su mu kuma a shari'ar mu bai halatta ba ka nadewa wani ka sunkuya masa ba a yi wa kharru lahu sujada duka gabaɗaya suka faɗi suna masu sunkuyawa suna gaishe shi annabi Yusuf saboda me saboda Allah ya bashi mulki kawai sai ya ce wa baban shi ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati ya ce ya babana ka tuno mafarki na farkon a kisar a suratu yusuf mun gaya muku yayi mafarki ne inni ra'aitu ahada ashara kawkaban baban yace da shi ra'aituhum li sajidina baban yace ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida karka gaya musu fasarar mafarkin nan karka gaya musu daman shi annabi yusuf Allah ya bashi harkar mafarki sai ce ya babana to kaga fassara mafarkin nan kaga abin da ya faru Allah ya kyautata mun ya baba Allah ya mutunta ni Allah ya girmama ni ya fidda ni daga cikin kurkuku uban bai ma san ya zama kurkuku ba yace daga kurkuku na fito na zama wannan sarkin ashe sarki yana iya zaman kurkuku ya zo ya ba ga obasanjo ba shi ne aiko ba kuma ba sai da ya sha kurkuku aka daure shi bai daure tamau ya zauna a kurkuku ya dauki shekaru kuma yana fitowa kuma ya zo ya liƙa fasa kuka ce sai shi sai shi sai kuka zaɓe shi kuma ku zo ku zaɓe shi ya yi abin da zai kuma yanzu yana can yana cikin manyan ƙasa kuna zuwa ku gaishe shi ya sa ya yi abin da ya ga dama ya san Allah ne ya ba shi kawai dai ya ƙiya musulunta ne Obasanjo amma ya kamata ya zama musulmi gatan da Allah ya masa to Allah yakan iya yi wa mutum wallahi mala a gama ɗaure ka a wulaƙanta ka a tozarta ka wallahi ya dawo kuma ya baka ka zama kai za a yi wa jiniya ɗan kurkuku ana masa jiniya ka yadda da Allah ka huta yawwa ya ce to Allah ya mun komai ya ce ga irin abin da shaidan ya shiga tsakanina da ni da 'yan uwana yace inna rabbi latifun lima yasha'u innahu huwal alimul hakim ubangiji mai tausasawa ne ga abin da ya ga dama kuma allai mai ilimi ne mai hikima tabaraka wa ta'ala malamai suka ce babansa din nan ya zauna a wajensa da ya dawo da su adadin shekarun da ya zauna shekara kusan 24 ya zauna a wajensa wasu suka ce shekara 17 wasu suka ce tsakanin rabuwar annabi yusuf da da haduwar da haɗo su yanzu ya kai shekara arba'in jefa shi a rijiyar nan da aka yi da mulkin nan da zuwansu da aka yi ya kai shekara arba'in wasu sun faɗi wasu ruwayoyin ba haka ba da sauransu to su ma ɗin suka zauna a tattare da shi ya sama musu gida ya ci gaba da ciyar da su da 'yan uwan da dangin da uban da uwar gaba ɗaya saboda mulki ya samu dama ya taimaka musu to haka ake so in ka samu dama ka jawo dan uwanka kusa da kai ko ba haka bane yanzu da ya samu dama mulkinsa farko ma ya fara tana ba dan uwansa ya kira ba ya taimaki dan uwansa amma kai tsayar ka inuwar giginya ne na nesa kashaki inuwar giginya duk inda giginya take to wanda yake can nesa shi yake shanta in ka samu kamar kwakwalwar jaki ake sama sai a rufe kwakwalwar gaba ɗaya kirim ba ka ganewa wallahi malam wallahi malam akwai mutumin da mahaifiyarsa ce fa ba wai abin da mahaifiyarsa ya samu arziki ya samu rufin asiri amma wallahi mahaifiyarsa malam tana ta bin malamai tana cewa a mata addu'a Allah ya juyo mata da kan ɗanta ya zo ya taimaka mata shahararren mutum ne a ƙasa ana faɗansa ana faɗansa kowa ya san shi arziki dukiya rufin asiri dama amma wallahi malam mahaifiyarsa tana nan tana ta bin malamai a yi mata addu'a Allah ya juyo da kan ɗanta na farko dai ta ma gan shi ta magana da shi ya gagara na biyu taimako kuma da ta tura dama ba ta isa ta mai magana ba sai dai ta yi wa matarsa magana ita kuma matarsa ta mai magana uwarka ce da ta haife ka amma ba ta isa ta yi magana ba sai dai ta yi wa matarka magana ta faɗi bukatarta sannan in ta faɗi bukatar sai ta shi ita hajiya bai ba san halin da ake ciki ba al'amura sun yawa hajiya ya kamata ki ke madam ki wa hajiya bayani abubuwa sun canja ba fa yadda take tsammani ba ne haka kullum yake faɗa ba zai iya taimakon uwarsa ba ka yi asara annabi yusuf ya daga hannu ya addu'a kisa ta zo ƙarshe rabbi qad atitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith ya ubangiji ka bani mulki kuma ka sanar da ni fassarar mafarki lalle fassarar mafarki yayi wa annabi yusuf aiki فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يتي يا أبنجي كاسنا دني مفركي كما كيني محل تشنسا ميدك السي غا أبن فسر مفركي يجاوم ناسا ممتعيدة أو كاكا ya ubangiji ina roƙon ka ɗauki raina malaman tafsiri suka ce bayan annabi yusuf ya dawo da iyayensa kusa da shi ubansa ya zo ya zauna kusa da shi annabi yaƙob iya adadin shekarun nan shekara arba'in ko shekara tamanin aka ce kawai sai allah ya kawo mutuwa allah ya ɗauki ran annabi yaƙob baban annabi yusuf shi annabi yaƙo yusiya wa annabi yusuf ya ce ka ɗauke ni ka kai ni inda babana yake annabi ibrahim don ɗan gidan annabi ibrahim ne ya yi ya ce ka kai ni inda mahaifina yake ka binne ni tare da shi malaman tafsiri suka ce annabi yusuf da kansa ya kai shi ya binne mahaifin shi da kansa yau gashi wannan dattijo din yau ya zo ya binne shi amma alhamdulillah ya taimaki dattijan kafin ya mutu to shine kai kokari ka taimaki mahaifinka ka taimaka mahaifinka kafin ya mutu ka tabbatar ka yi masa abin alherin da za ka tuno ka kyautata masa kafin ya mutu don galiban iyayenmu suna mutuwa su bar mu galiban galiban kuma ina gaya muku wallahi duk mutumin da baban shi ko mahaifiyarsa ta mutu daga baya zo ya samu dama a rayuwarsa wallahi sai ya yi da na sani ana yawan tuna su duk ɗan kirki sai ya tuna iyayensa ya ce kash da na sani da na yi wa babana kaza to ku taimake su kafin lokacin da na sani ko da ko ba ku da kuɗi biyayya ne da ɗa'a don wallahi kuna gani za su mutu majority muna binne iyayenmu majority ana samun 'ya'ya kaɗan su riƙa iyayensu amma mafi yawa kawai ka ɗauka babanka za ka riga binne shi don haka alhamdulillah annabi yusuf ya yi alfahari a mulkin da ya samu da sarauta da damar da ya samu ƙaunar da ubansa ya nuna masa ya yi masa sakai ya taimaka masa ya je ibn ne shi sannan ya dawo misra an ce bayan ya binne babansa sai da ya shekara ashirin da uku yana ci gaba da mulki da sarauta daga baya ya duba ya duba ya ce to yanzu me ya saura masa ne duk abin da Allah zai masa ya masa ya ba shi mulki ya ba shi sarauta ya ba shi annabta ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kawai sai ce ya ubangiji ka ɗauki raina nema shine nan a ƙarshe ya tuna da baiwar da Allah ya masa rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah ya Allah kai ne majibin al'amari na a duniya da lahira tawaffani musliman Allah ka ɗauki raina ina musulmi kaga ƙarshen karatun ƙarshe annabi Yusuf duk wannan daula da dama da ya samu me ya roƙi Allah ya masa ya kashe shi yana musulmi kai ma duk abin da Allah ya baka da mulki da sarauta da isa da wadata da rufin asiri kai ta addu'a Allah saka mutu kana musulmi dan in ka mutu ba musulmi ba kai asarar duniya yace kuma alhaqini bis salihina ya Allah ka hada ni da ainihin wato salihan bayi shikenan Allah tabaraka wa ta'ala cikin nasararsa aka ce bayan ya yi wannan addu'ar bai wuce sati ɗaya ba ko sama da sati ɗaya kawai sai Allah ya kawo annabi Yusuf mutuwa ya rasu yana da shekara 120 annabi Yusuf shekara 120 ya a duniya sai ya kwanta ya mutu mutanen misra sun ji damuwa kwarai da gaske an girmama gawan annabi yusuf alaihi salatu wasalam suka je can yadda malaman tafsiri ke fada a alan nil kogin su nil can samansa ƙarshensa can suka je suka binne shi saboda mai duk albarkar da zai biyo ta wannan kogin nil din saboda mutanen masar su rinka samu har yanzu ruwan nil din yana nan ya kewaye cikin misra har yanzu da shi suke mu'amala da shi suke kamfanoninsu da shi suke gyarawa su yi kaza shi yasa dan misar babban abin da zaka gaya maka ce yabnan nil shi kawai ka ce mai dan nil ne suna alfahari da wannan ruwa na nil can aka je aka binne shi a aka yi ta masa addu'a da roƙon Allah kamar yadda aka saba to shine Allah ya dawo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka wannan fa duk annabi Muhammad ake ba da labarin nan tunda muka fara manzo Allah ake gaya wa kissan nan yace to wannan labari ne na gaibu muke baka labari ya kai Muhammadu wama kunta ladaihim iz ajma'u amrahum ya kai Muhammadu baka wurin a lokacin da suka hada al'amuran su kaidin su da abin da suka shirya na cutar da Yusuf baka nan wa hum yankuruna suna masu makirci ya ce wa ma aksarun nasi walau harasta bin uminin a yi da yawan mutane komin kwaɗayin da ka yi to ba za su zamanto masu imani ba jama'a wannan shine ƙarshen kisar annabi yusuf karan kacab gaba ɗaya yadda alƙur'ani ya kawo ta a cikin suratu yusuf a duk alƙur'ani kuma ba inda za ka je ka samu wannan kisar in ba a nan ɗin ba kuma allah ya kawo ta a cike ba amma sauran annabawa wani lokacin akan kawo kisa sai a shigar da wani abu sai a kawo kisa sai a shiga wani abu sai a sake dawowa to amma wannan tun da aka fara farkon suran nan har zuwa yanzu gaba ɗaya labarin annabi yusuf ne shi da yan uwansa so muna fatan Allah ubangiji ya sa mu cika da imani Allah ya sa aljanna makomar mu Allah ya ji kan iyayen mu Allah ka ba mu darajar waɗannan manya manyan bayan Allah ya Allah ka ba mu ikon izina da ɗaukan darasi akan wannan abin da muka karanta abin da muka faɗa na daidai a ciki Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala sati mai zuwa insha Allah sai mu ci gaba da karatun mu na hadisan sahih bukhari wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh سبحانك اللهم وبحمدك